من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله بركة من الصاجوة وأن سافية من البركة يومنا سافير أثبر إشرين قوات رمضان جر منظم الله صلى الله عليه وسلم ألف ذري هدود أربعين دبير وشتيدي ديدا تلاتين قوات مارس shekarar dubu biyu da ashirin da hudu miladiya a wannan masallaci mai albarka masallacin juma'a na darul qur'an da ke nan ganyen oda saminaka a inda muke ci gaba da gabatar da tarjamar ma'anonin alqur'ani mai girma wanda muna nan a cikin suratul ma'ida muna fata Allah ta'ala ya fahimtar da mu ma'anonin waɗannan ayoyi ya ba mu ikon yin aiki da su idan ban manta ba a jiya mun tsaya ne akan aya ta 54 zuwa 56 wanda mun fara kokarin fassara su sai lokaci yayi Allah ma zai maimaita mana waɗannan ayoyi fadin Allah ta'ala ya ayyuhal ladina amanu man yartadda minkum an dini
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم Allah ta'ala ya ce ya ayyuhal ladina amanu ya kuwat suka yi imani suka ba da gaskiya man yartadda minkum an dinihi duk wanda ya rida gabarin addininsa fa sawfa ya'ti Allahu biqaumin da sannan Allah zai zo da wasu zai kawo waɗansu mutane yuhibbuhum wa yuhibbuna waɗanda suna ƙaunansa shi ma yana ƙaunansu azillatin ala almu'minin masu ƙasƙantar da kai ne ga muminai a'izzatin ala alkafirin masu nuna isa ga kafirai yujahiduna fi sabilillah suna yin yaƙi don yaɗa kalmar Allah a bayan ƙasa don ɗaukaka kalmar Allah ولا يخافون لومة لائم باسا جن صوران زرجم من زرجي أكن داء الله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء wannan falalar Allah ce yana bayar da ita ga wanda ya so wallahu wasi'un alim Allah mayalwaci ne kuma masani wannan aya Allah madaukakin sarki yana nuna mana cewa yana jan hankalin masu imani ne cewa duk wanda yake ganin cewa addinin da yake yi ne wa Allah gata ne to ya sani dan ya daina yin addinin bai cutar da Allah komai ba kansa ya cutar saboda ka koda aikin addini na ka ce yau za a yi kaza ci ai mu ba za mu yi ba kana ganin kamar in ba ka yi ba abin ba mai yiwuwa ba ne to in ka tafi Allah zai kawo wanda ya fi ka in ka ƙi Allah zai kawo wanda ya fi naka don haka duk abin da ka san ma ko ka yi ko ba ka yi ba za a yi to gwara ka shiga a yi tare da kai Allah ka shiryar da mu sai Allah ta'ala ya ce duk wanda ya rinda gabarin addininsa to da sannu Allah zai zo da wasu mutane sai Allah ya fari sifofi yuhibbuhum wa yuhibbunahu shi Allah yana son su su ma suna son shi son Allah ana samun shi ta hanyar imani da kuma biyayya ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kawai ba cika baki bane cewa ai ina son Allah ai Allah yana so na shi Allah ma ka ce kana son shi ba wani abu bane a'a shi ya so ka shine wani abu Allah ya so ka sai a ce a wani ya san babban babban matsayi saboda me Allah yana son shi amma idan aka ce a wani yana son Allah to kana son Allah shi Allah yana son ka abin lura ke to sai ka duba ka gani shin ayyukanka sun dace da abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake karantarwa kuma yake jan hankalin mutane zuwa gare shi idan eh to kai ma Allah yana son ka mun gane wannan ai tunda ba stamp ake bugawa a goshi ba ba wani littafi ake rubutowa daga sama ba wanda ke nuna wane masoyin Allah ne sai dai Allah ya kawo ka'ida ka ce da su in daga sai kuna son Allah to ku bi manzon Allah ku bi ni in kun yi haka sai Allah ya so ku to Allah ta'ala ya ce da sannu Allah zai zo da wasu mutane waɗanda yuhibbuhum wa yuhibbuna suna son shi shi ma yana son su azillatin 'alal mu'minin masu kaskantar da kai ne ga mu'minai Allah ya ba mu labarin sifofin sahabban annabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam ma'ana su mu'minai a junansu suna da tawalu suna da kaskantar da kai ga juna wani bai son ya daga wa wani kai wani bai son ya nuna wani isa ko fifiko a wurin Allah saboda ka'idar da Allah ya sa inna akramakum indallahi atqakum wanda ya zama mafifici a wurin ku mafi girma a wurin Allah shine wanda ya fi ku tsoron Allah to kuma gashi Allah ta'ala ya ba mu labarin sahabban annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama cewa Muhammadur Rasulullah wallazina ma'ahu ashidda'u 'alal kuffar waɗanda ke tare da shi shiwa manzon Allah masu tsanani ne ga kafirai amma me ruhama'u bainahum masu tausayin junansu an gane wannan ko kenan kaga sahabi ad-dhahuk ne al-qattal ma'ana mai sakin fuska ne mai dariya ne mai kyakkyawan mu'amala ne ga 'yan uwansa habbai ga 'yan uwansa muminai amma kuma mai tsanani ne ga maƙiyansa kafirai mun gane wannan ko to Allah ta'ala ya faɗi wannan sifa ɗin kuma Allah ta'ala ya tabbatar mana cewa su muminan nan suna ƙaunar junansu wal mu'minuna wal mu'minatu al mu'minuna wal mu'minatu ba'dhum awliya'u ba'dhin muminai maza da mata masu ƙaunar juna ne ya muruna bil ma'rufi suna umartan juna suna yin umarni da kyakkyawa wa yanhauna 'anil munkar suna hani ga barin aikata mummuna wa yuqimuna salata suna tsayar da sallah wa yu'tuna zakata suna bayar da zakka wa yuti'una Allah wa rasulah kuma suna yin da'a ga Allah suna yin da'a ga manzonsa kaga wannan sifa ce wacce take a bar a gode mata sai Allah ya kawo sifa ta gaba shine yujahiduna fi sabilillah su sahabban nan su waɗannan mutanen da Allah zai kawo idan ku kun iya yujahiduna fi sabilillah suna yin yaƙi dan ɗaukaka kalmar Allah wala yakhafuna lawmata la'i sannan ba ta jin tsoron zargin mai zargi an gane wannan kamar yadda ibn kathir ke cewa la yarudduhum an zalika raddun babu wani abu ko kin wani mai ki wanda ke mai da martani gare su wanda zai bata musu rai ya sa su janye su daina yin wannan aikin na addini wala yasudduhum anhu saddun babu wani mai kawar da mutane ga barin aikin alkhairi wanda zai sa su bar wannan aiki wala yahiku fihim lawmun لو ملائم ولا عذل عاذلين باب وني هنترا مي هنترا باب وني سوكا مي سوكا ko zargin mai zargi da zai sa su bar wannan addini jama'a wanda wannan yake nuna maka cewa ashe Allah subhanahu wata'ala yana matukar kaunan bayan sa muminai masu waɗannan sifofi ana san mumini ya zamto da waɗannan sifofi ya zama mai azillatin adal mu'mini mun samu nawa نعم daya ya zama mai kaskantar da kai ga yan uwansa musulmai amma ya zama a izzatin alil kafiri mai nuna isa da takama da kafiri shi yasa ko ba komi gwamnan mu wanda ya riga ya shuɗe Allah ya ƙara mashi lafiya ya taka rawan gani a wannan bangaren kwarai da gaske ya nuna ba maganar sarewa ba maganar tsoro wannan abin shi ya dawo wa da musulmi martabarsu a lokacin da gwamnatocin baya sun sayar da rayukan 'yan uwansu sun salwantar da dukiyoyinsu ko a jikinsu ma idan an yi kisa idan an kashe mutane ko an ribace gidajensu ko an kwashe 'ya'yayensu ko an barnata dukiyoyinsu ko a jikinsu amma wannan da ya tsayuwar daka ya nuna cewa musulmi madaukaci ne gashi dan kankani malam amma sai azaba kuma ya hana su sukuni da shi duk ya ratsar da su matsiyata to haka addinin Allah yake jama'a kana ganin wani wanda kake ganin kare na shi wani dan lange-lange to amma kaza ga kuma Allah ya ɗaukaka addinin shi me yasa saboda ya tsayi domin Allah akwai ƙarfin zuciya ta mu'mini haka mu'mini yake jama'a a'izzatna 'alal kafirin kaje kana takawa ɗaya bayan ɗaya sala sala malam to da ka ba maganan na baiwa sai ka je ka ga ministries ko inda ake ayyuka a wasu wuraren ko local government ka ji an ce a ai ba za ka speaker a waje an ga kiran sallah ba saboda wai ai akwai kiristoci tsakaninka da Allah su suna da karan da za su iya maka cewa kasi haka ta coci kasu daga sauti da wannan ganguna da suke bugawa da wake-wake ka taba jin wannan ka taba zuwa kudanci kaga suna musulmi ainihin wato kara ka taba gani wannan alamu ne na nuna raunin imani ma'ana har inda kuke da ƙarfi ma ba za ku iya bayyana addinin ku ba a wallahi kun zama shashashu wannan ya nuna kun zama kaskantattu kenan kuna jin tsoron arna kuna jin tsoron kafirai kuna jin tsoron bayyanar da addinin ku a fili wannan kun zama abin zargi a wurin Allah dole ne musulmi ya bayyana addinin sa inda yake da ƙarfi dari bisa dari malam a inda bai da yanci kam kaga wannan shikenan ba ya da daman ya bayyana sai dai ya ɗanyi ɗan kuskus sun shi a hankali a hankali tunda ko ina ɗan adam yana da me yana da damar ya gudanar da addininsa jama'a ina fata an gane wannan Allah ta'ala ya sa mu dace ka jama'a kun ji shi yasa wani hadisi ya tabbata daga sahabi a daga abu zari rifari Allah ya ƙara mishi yadda hadithi ne wanda imam ahmad ya rawaito shi yake cewa amarani khalili bi sab'in masoyina manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya umarce da abubuwa guda nawa guda bakwai amarani bi hubbil masakin wad dunuwi minhum manzon Allah ya umarce ni da nuna kauna ga talakawa da kuma kusancin talakawa jama'a kun ji talaka ba abin a guje shi ba ne ce bari ka je can bayan gari duk talakawa nan sun dame ka bari ka je saboda kayi kuɗi ka gina gidanka ka huta da maroƙa a so ake kana kusantar talakawa kana taimaka musu da wannan taimakon da kake musu ne Allah yake haɓakar da arzikinka jama'a ya kamata mu gane wannan annabi sallallahu alaihi wa sallama wani hadisi cewa yake yi wa ma turzaquna illa li du'afaikum Allah baya ba ku arziki sai ta hanyar talakawanku duk wanda ya zama talaka da kake ganin kake raina shi arzikin da Allah ya baka saboda shi ne mun gane wannan hatta wajen yaƙi Allah yana ba da nasara ne sai wace wa ma tunsaruna illa bi du'afaikum Allah baya ba ku nasara hatta a wurin yaƙi sai dan masu raunin cikin ku mun fahimta kenan kusan talakawa ake jama'a ba gudu ake ba mun ji nawa ɗaya ko ya ce wa amarani an anzura ila man huwa man huwa duni manzo Allah ya umarce ni kullum idan na tashi dubawa rayuwar duniya da abin da Allah ya bani to dinga duba na kasa da ni mun gane wannan wala anzur ila man huwa fawqi sai kada in dinga kallon na sama da ni kullum Allah ya baka abu in je ka kallon sama da kai to ba za ka gode wa Allah ba sai ran da Allah ya baka irin na sama da kai din ran da ya baka kuma kuka zama daidai wa daida za ka ƙara ɗaga kai da kuma o gawa da mayafi ne bari in ƙara kamo shi kullum ba za ka dinga godewa ni'imar Allah ba an gane wannan ko sai ce wa amarani an asila rahima wa in adbar wa in wa in adbarat yace kuma manzon Allah ya umarce ni da in dinga sadar da zumunci ko da an yanke zumuncin daga gare ni kenan ba maganar wai cewa wane yana sada zumuncin ka bane kai ma ka sada na sha kai dai sadar da naka ka sauke hakkin Allah akan ka zumunci ba ta da kaida cewa wai dumi a duyu kai min nima in maka a'a kai dai kai hakkin Allah ya sauke shi da bai yi ba kyale shi sakamakon sai yana wurin wa yana wurin Allah ta'ala jama'a mun gane wannan ko sannan ya ce wa amarani Allah as'ala ahadan shay'a manzon Allah ya ce mun kada in taba roƙon wani wani abu wa amarani an aqula al-haqqa manzon Allah ya umarce ni in dinga faɗin gaskiya wa in kana murran ko da wannan gaskiyar na da ɗaci wa amarani Allah akhafa fillahi lawmata la'im manzon Allah ya umarce ni da kada in ji tsoron zargin mai zargi idan na tashi yin magana ko na tashi faɗin gaskiya wa amarani an an uksira min qawli la hawla wa la quwwata illa billah manzon Allah kuma ya umarce ni da yawan faɗin kalmar la hawla wa la quwwata illa billah fa innahunna min kanzin tahta al'arsh domin wata taska ce ta musamman da Allah ya aje ta a ƙarƙashin al'arshinsa Allah subhanahu wa ta'ala ya tsare mana imaninmu zaka jama'a kun ji menene anan yana maganin cewa ne Allah ta'a manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya umarce ni cewa me kada in ji tsoron zargin mai zargi idan zan yi wani abu to haka ne jama'a duk abin da ya shafi addinin Allah ya shafi wani abu na gaskiya to kada a wayi gari kana jin tsoron zargin mai zargi ka yi wata da gaskiya ka bi gaskiya ka yi aiki da gaskiya abin da zai samar maka da samun yardan Allah subhanahu wa ta'ala Allah madaukakin sarki ya tsare mana imani wannan kenan jama'a to Allah ta'ala ce wala yakhafuna lawmata la'im ba sa tsoron zargin mai zargi zalika fadlullah yu'tihi man yasha wannan fallar Allah ce yana ba da ita ga wanda ya so daga cikin bayinsa والله واسع عليم الله ميلوان فللاني كما مثليني game da dukkanin abin da kuke aikatawa naka ya ku yan uwa wannan aya tana nuna mana muhimmancin rike addini kada mutum ya rinda ya bashi sannan yana nuna mana kokari wajen jihadi jihadi kala kala ne ko yawwa akwai jihadin nafs mutum ya fara yakan zuciyarsa da ransa kada a wayi gari ranka da zuciyarka suna kai ka zuwa ga sabon Allah ko da yaushe ya zama ka zama mai yawan da'a mai yawan biyayya ga Allah subhanahu wataala wannan shi ake so jama'a game da dan adam abu na biyu dole ne ka yi hijira daga zunubai ka ƙauracewa ka yi jihadin ranka wajen daina sabon Allah in ka samu waɗannan to yin jihadi don ɗaukaka kalmar Allah zai zo maka da sauƙi shi da wani malami ke cewa a shaddu jihadi jihadin hawa mafi tsananin jihadi shine ka yaƙi son zuciyarka ina fata mun gane wannan eh domin babu abin da ke kawo ɗan adam cikas jama'a kamar son zuciya Allah ka tsare mu gabarin bin son zuciya الله تعالى إنما وليكم الله إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون Allah ta'ala ya ce innama waliyukumullah Allah ne kadai majibincin al'amarinku wa rasulahu wa rasuluhu da manzonsa wallazina amanu da waɗanda suka yi imani allazina yuqimuna as-salah waɗanda suke tsayar da sallah wa yu'tuna zakata ko suke bayar da zakka wa hum raki'una ko suna masu yin rukuri wa man yatawalla Allah wa rasulahu duk wanda ya jibinci Allah da manzonsa wallazina amanu da waɗanda suka yi imani fa inna hizballahi humul ghalibun lalle ne rundunar Allah su ne masu yin rinjaye idan muka yi wannan ayar a farko Allah ta'ala ya cewa inna ma waliyukumullahu kadai majibincin al'amarinku shine wa shine Allah Allah kenan sai wa wa rasuluhu sai manzonsa sai wa sai wallazina amanu sai waɗanda suka yi imani to masu imanin nan a cikin su masu masu wa allazina yuqimuna as-salata waɗanda suke tsayar da sallah wa yu'tuna zakata suke bayar da zakka wa hum raki'una suna kuma masu yin ruku'i ku kalli farkon ayan da ke farkon shafi Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu la tattakhidul yahuda wan nasara أولياء awliya ya ku waɗanda suka yi imani kada ku riƙe yahudawa da nasara a matsayin masoya haka ne ba'dhum awliya ba'd sashin su masu ƙaunin sashi ne ya ce wa man ya tawallahu minku duk wanda ya jibince su a cikinku fa innahu minhum to yana cikin su jama'a mu kalli ayar da kyau to yanzu wa wa mumini ya kamata ya jibinta su wa ya kamata ya so sai Allah ce inna ma waliyukum Allah kadai wanda ya kamata ku jibinta ku so ku taimaka Allah shine ku taimaki addinin Allah ku so Allah wa rasuluhu ku so manzonsa wallazina amanu da waɗanda suka yi imani kenan ba magana nuna ƙauna ga yahudawa ba magana nuna ƙauna ga kiristoci suwa ya kamata ƙaunata Allah kaɗai da manzonsa da suwa waɗanda suka yi imani to su ma ɗin kowane irin gama garin musulmi sai Allah ce allazina yuqimuna as-salah waɗannan waɗanda suke tsayar da sallah wa yu'tuna zakata kuma suke bayar da zakka ɗaya daga cikin rukunin musulunci kenan bayan sallah akwai ne akwai zakka wa hum raki'una alhali suna yin ruku'i ma'ana suna cikin masallata shine ma'ana me wa hum raki'una alhali suna cikin masu yin ruku'i to ita wannan ayar jama'a akwai wasu masu masu rudani a wajen fassararta ta musamman ma mabiya addinin shi'a suna da fasar da suke yi suka ce ai wannan ayar ta sauka ne tana magana akan ali dan abu talib allah ya kara mishi yadda wai shi ne wata rana ya shigo masallaci yana sallah ya yi rukuni kenan sai ga wani almajiri ya shigo masallacin manzon allah yana bara to shi kuma akwai wani zobe na zinare a hannunsa yana cikin yin wannan sallah din da almajin ya zo ya bara to wai sai ya lallaba sai ya tafi zuwa ga wannan mai baran sai ya miƙa mar hannu sai ya ce mishi cire wannan zoban sai ya cire wannan zoban sai ya ba da wannan zoba a matsayin zakka na fata mun gane wannan sai kuma ya ci gaba da yin sallarsa to wannan riwayoyi da ainihin wato mabiya addini shi ake magana a kanta riwayoyi ne waɗanda suke ba su tabbata ba daga annabi sallallahu alaihi wa sallama ma anzala Allah biha min sultan domin ayat tana magana kan su wane ne mu'mine ne ko mu kalli ayat da kyau Allah cewa inna ma waliyukum Allah na ana magana kan shugabanci ne wannan magana akan nuna soyayya ne ga ƴan uwa mu'minai domin alwilaya daban alwalaya daban idan kai mawawun din fatha aka ce alwalaya shi ke ɗauka ma'anar me shugabanci idan ka ce alwilaya shi kuma ana maganan ƙauna da soyayya da taimakon juna ita wannan ayar ba tana magana akan alwalaya ba ne tana magana menene alwilaya jibintan al'amari nuna soyayya taimaka wa juna akan tsarin addini an gane to sai suke cewa ai da Allah ya ce inna ma waliyukum Allahu kace abin da ake nufi ai shugabanku shine Allah wa rasuluhu da manzonsa wallazina amanu da waɗanda suka yi imani kace ai Allah ake nufi to akaga Allah bai ce wallazi amana ba da an ce wallazi amana da wanda yayi imani sai a ce da wa ake nufi mutum daya to sai a kuma alalibu waye ne shi amma cewa kai wallazina amanu da waɗanda suka yi imani na farko na biya ka ce kuma allazina waɗannan da yuqimuna salata ba ce yuqimu salata ba yuqimuna salata suke tsayar da sallah ya ce mutum ɗaya ne kuma can aka ce wahum ba ce wa huwa raki'un ba aka ce wahum raki'una kuma su ɗin suna cikin masu yin ruku'i jama'a mun gane wannan don haka kai tsaye wannan ayar ba ta magana akan hujjar da shi aske gabatarwa cewa sai da Ali shi cancanta a sanya shi a matsayin shugaba a matsayin jagora a fifita shi akan ainihin sahabban annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama waɗanda kai tsaye sun fi shi daraja har a wurin Allah ina fata an gane su abubakarin da su umar wannan tabbataccen abu ne jama'a shi da kansa yana faɗin cewa zamanin manzon Allah manzon Allah yana rayi muna cewa wanda yafi kowa bayan annabin Allah shine Abubakar bayan shi sai Umar yace ba wanda ya taɓa mana musu haka ce manzon Allah muna faɗa manzon Allah yana ji ya taɓa ce mana kulba cikin sahabbai wanda ta ce mana a'a shi da kansa yana Ali radiyallahu anhu jama'a mun gane wannan wannan ke wajihin farko kenan jama'a wajihi na biyu kuma shin ana yaban mutum ne akan abin da yake yi na wajibi ba na musahabi ba mun gane wannan idan muka kalli ayar aka ce yana sallah sai ya tafi yana ruku'in sai ya tafi war ya tafi sai ya je kuma ya miƙa hannu a cire zobe a hannunsa kuma ya ci gaba da yin sallah to anan shin zakata wajaba akan sayyidina ali a zamanin manzo Allah yana rayi sai dina Ali talaka ne fitik mun gane wannan in na ce fitik ina nufin talaka ne wanda bai da komai ustazu ne kawai shi dan baka taba jin labarin an ce za a tafi wajen yaƙi an ce a kawo kuɗi an ce sai na Ali ya kawo kuɗi mai yawa ya bari ka taba ji na'am baka taba ji ba sai ka ce Abubakar ya kawo Umar ya kawo Usmanu ya kawo Talha ya kawo Abdurrahman ibn Auf ya kawo wane ya kawo amma ba za ka taɓa yin sai na Ali ba shi da ka je an cewa Ali mazan fama to su idan an je wajen yakin ne a inda za a yi yakin su kuma anan jarumta su take su kuma waɗancan sun yi duka bi amwalihim wa anfusihim musamman sai na Abubakar babu wani mawkifi da manzon Allah ya taɓa tsayawa don yin yaƙi ba Abubakar a wajen babu wani wurin da manzon Allah ya taɓa sa ƙafarsa ya je don ai yaƙi ba Umar a wurin. Mun gane wannan ai, ba a taɓa samu ba jama'a. Saboda ka kaga wannan baya nuna wancan abin da su shi a suke nufi. Sannan idan muka duba za mu ga cewa a lokacin da ya ba da wannan zakka, aka ce wai yana cikin sallah yake ba da zakka, to kuma kun ga nan su shi'a sun zagi sayyidina Ali. kun san wajen zagi sanya zinare ga ɗa namiji menene haramun ne to an ce ya ba da kyautan zoben zinari kaga anan ana zargin sai na Allah sabawa sabawa Allah mun gane wannan ai tun da an ambaci cewa zoben zinari dama an ce kawai zobi aka yi shiru to da dama dama to kaga shi an cike da jahilci ya yawa a ciki shi yasa duk lokacin da kake ganin su shi yasa malamai ke cewa su mutane ne waɗanda lawa urifu turiku inda an san suwaye su da an yi watsi da su tuntuni jama'a mun gane wannan don haka babu wannan ainihin wato al'amarin a wajen Allah ta'ala ya samu dace wannan kenan jama'a sannan jama'a mu gane cewa fitar da zakka a dukiyar da ba zobe ba ai ita ta farla a wurin Allah ko kuwa haka ne aka ce a fitar da kuɗi a fitar da bene dabbobi haka ne a fitar da zakan hatsi a fitar da zakan kaza kusan kowannensu ya zo a cikin alkur'ani da sunna amma baka taɓa jin an ce a bada zakka a me ba a zobe ba baka taɓa jin wannan ba a musulunci jama'a mun gane wannan saboda haka wannan maganar ba ta da makama ballantana kuma tushe jama mun gane wannan ko Allah ta'ala ya samu dace wannan ke don haka ayan nan jama'a tana magana akan mumine ya ɗaukacin su baki ɗaya ba tana magana akan wani mutum ɗaya bane daga cikin mutane jama'a mun gane wannan ko Allah ta'ala ya samu dace da haka waɗannan hadisai jama'a ba su tabbata da sunan wannan ainihin wato sayyidina Ali bane ya ainihin wato ko wannan aya take magana a kansa an gane wannan ko Allah ta'ala ya samu dace shi yasa ma ibnu jarir qabari ya rawaito cewa daga abdullahi daga abdul wahhab ibnu mujahid yana cewa akwai shi a cikin wannan riwaya din la yuhtajju bihi ba a karban hadisin sa mun gane wannan ko Allah maɗaukakin sake tsere mana imaninmu wannan kenan jama'a sannan abu na gaba sai Allah ta'ala ce wa man yatawalla Allah wa rasulahu wallazina amanu duk wanda ya jibinci Allah wa rasulahu da manzonsa wallazina amanu da waɗanda suka yi imani to ya sani fa inna hizballahi humul ghalibun lallai ƴan ƙungiyar Allah jama'a su ne masu samun rinjaye jama mun gane wannan eh yan ƙungiyar Allah su ne masu samun mene rinjayi don haka babu wani abu wanda zai cutar da su jama'a kenan wannan ayan tana nuna mana wajabcin takaice ƙauna da taimakon addini a abubuwan nan guda uku taimakon addinin Allah taimakon sunar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai taimakon ‘yan uwa bayin Allah ko muminai masu imani da Allah subhanahu wa ta'ala. Allah ta'ala ce wa manya tawallallaha wa rasulahu duk wanda ya jibinci Allah da manzonsa wallazi na amanu da waɗanda suka yi imani fa inna hizballahi humul ghalibun lallai waɗanda suke rundunar Allah su ne masu rinjaye. Ta wannan bishara ce mai girma da Allah ta'ala yake yi musamman ga waɗanda suka miƙe suke yin imani da Allah subhanahu wa ta'ala kuma suke aikata ayyuka na ƙwarai. Allah ya riga ya sanya wannan tsari jama'a, matuƙar muka tsaya a kan addinin Allah, in tasbiru wa tattaku, kuka yi haƙuri kuma kuka tsare dokokin Allah, to babu wani wanda zai yi nasara a kanku. Ina fata an gane wannan, matuƙar dai akwai imani. Allah maɗaukakin sarki ya datar da mu sai Allah ta'ala ya ci gaba da cewa ya ayyuhal ladina amanu la tattakhidhu alladhi ya ayyuhal ladina amanu la tattakhidhu alladhina ittakhadhu dinakum huzwan wa la'iba الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء واتقوا الله إن كنتم مؤمنين
Allah ta'ala ce ya ayyuhal ladhina amanu ya ku waɗanda suka yi imani suka ba da gaskiya la tattakhidhu alladhina ittakhadhu dinakum huzwan wa la'iba kada ku riƙi waɗanda ke ɗaukan addininku da izgili wa la'iban da kuma abin wasa min alladhina utul kitaba daga cikin waɗanda aka bai wa littafi min qablikum gabaninku wal kuffara da kafirai awliya'a a matsayin masoya kaji duk yadda aka buga aka raya kada a ganka a gefen arni malam musulmi shine wa shine naka dan akwai abin da shi musulmi ba zai iya maka ba din lalacewarsa shi ko kafiri dama yana target ko kaɗi ko kaso amin yi bayani a jiya ko shi dama kawai za mu zo mu karanta kuma a gaba kaɗan imani nan da kake cewa na yi imani da Allah na yi imani da manzon Allah shi kenan ka zama abin tsana ka zama karan bara ka zama wanda ya kamata a kashe a kai wa hari a azabtar a kai shi zuwa mafi kaskancin rayuwa kawai saboda ka ce ka yi imani da Allah shi kenan laifinka kenan to shi ne ana Allah ke hana mu yace ya ayyuhal ladina amanu ya ku waɗanda suka yi imani la tattakhidhu alladhina ittakhadhu dinakum huzwan wa la'iba kada ku rike waɗannan waɗanda suka ɗauki addinin ku a matsayin abin yi wa izgili wa la'iban abin yin wasanni min alladhina utul kitaba min qablikum daga cikin waɗanda aka bai wa littafi gabaninku wal kuffara da arna waɗanda ba ma abota littafi ba kada ku riƙe su a matsayin auliya'a abokananku majibintan al'amarinku masoyanku waɗanda kuke ganin su ne nan abokanan hulɗanku na koda yaushe na aminci kada ku yi haka sai Allah ta'ala ce wattaqullaha ku kiyaye Allah ku kiyaye dokokin Allah in kuntum mu'minin in dai ku mu'mine ne kada ku aikata haka a ce jama'a mumini baya rikan wanda ke ɗaukan addinin musulunci da mene da izgili ka je gari yadda suke a kudu ko akan tiktok ko akan wani abu za ga wani kawai in ya zo kawai sai ya ɗiba almajirai sai ya kira sai shi zai ba sadaka sai ga war an zo sai ya watsa musu fara wawa sai ce wai kun ga irin addinin da ya kamata a ce za a yi ko ba sa yi ya zo ake wa izgili wannan ane musulunci menene izgiri da wannan ana ganin ai wannan addinin ne har mutum zai ce na gaskiya ne wannan addinin da ke koyar da bara duk da ma'abota addinin su suka jawa addinin na suka kanci don ba kai kamata a yi ba kowa ya riƙe ɗansa ya ciyar da shi ya mar tarbiyya in za ka kai shi wani wuri ya je ya koyi addini ko ya koyi ƙur'ani haɗa shi da guziri kuma duk bayan lokaci ka je ka duba shi ba haka ake yi ba shikenan kai haka amma kyale yara a cikin datti da bara gashi ne yana jawo mana kaskanci addini ana amfani da shi wajen yi wa addinin musulunci izgilanci haka zaka ga wani lokaci za a haɗa kai tsakanin musulmi da kafiri a yi cuta a karɓi rashawa a yi cuta a wajen kwangila in an zo ana magana sai ya ce kira Allah ya mun shiru da Allah kai wani musulmin kirki ne musulunci ne yasa kai wannan aikin sai ka ji mutum ya tsit me yasa saboda shi ma ya san abin da yi abu ne mai matukar muni kuma da shi aka hada baki aka yi duk abin da aka yi na rashin gaskiya da sauran al'amura jama mun gane wannan to Allah ta'ala sai yake hana mu cewa ya ku waɗanda suka yi imani kada ku riƙi waɗanda kada ku riƙi masoya cikin waɗanda suke yin izgili ga wannan addinin naku suka mai da addinin na kuma abin wasa an gane wannan aiki Allah ta'ala ce wattaqullaha ku kiyaye dokokin Allah in kuntum mu'minin in dai kun kasance mu'minai kenan jama'a wannan kai tsaye na nuna mana cewa ashe duk mutumin da ke da imani a ransa wanda hasken imani ya riga ya shiga zuciyarsa babu yadda za a yi ka gan shi yana jibintan mutanen da ke wa addinin Allah izgili haka ne saboda me Allah ya hana mu mu zauna a irin waɗannan wuraren haka ne Allah ta'ala me yace wa qad nazzala alaykum fil kitab haqiqa mun sassaukar muku a cikin littafi an idza sami'tum ayati llahi yukfaru biha cewa idan kuka ji ayoyin Allah ana kafirce musu wa yustahza'u biha ane musu izgilanci fala taq'udu ma'ahum hatta yakhudu fi hadithin ghairi kar ku zauna tare da masu yin izgilanci game da addinin nan har sai sun shiga wani labarin da ba wannan ba mun gane wannan ai eh haka Allah ta'ala ya faɗa فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره kada ku zauna tare da su har sai sun shiga wani labarin na daban wanda ba wannan ba mun gane wannan me yasa innakum idan mithluhum in ko kuka zauna kuna ji kuka ki tashi a wurin to kuma kun zama irin su irin yadda Allah ke ɗauka masu yin izgilanci game da addini ya fidda su daga addini ya musu azaba irin hukuncin da Allah zai muku kenan me yasa lokacin da kaji baka tashi daga wurin ba tunda ba za ka iya hanawa ba ina fata an gane a suratul an'am Allah yake cewa wa idza ra'aita alladhina yakhuduna fi ayatina idan kaga waɗanda ke yin kutse a cikin ayoyin mu fa'rid anhum ka kawar da kai gabarin su ka tashi ka kyale su hatta yakhudu fi hadithin ghairihi har sai sun shiga wani labarin da ba wannan ba wa in ma yunsiyannaka shaytan ko da ma shaytan zai mantar da kai ka zauna fala taq'ud ba'da dhikra da zaran ka tuna kada ka zauna tare da ma'al qaumi zalimin tare da mutanen da suke azzalimai a shiga ga yin izgiri ga addinin Allah babu shakka wannan ɗaya ne daga cikin abubuwan da ke jan mutum ya rasa imaninsa ya zama daga cikin azzalimai Allah ka tsare mana imaninmu abu na biyu jama'a ku ji yadda Allah ya faɗa ƙarshen wannan aya yace wattaqullaha in kuntum mu'minin ku kiyaye dokokin Allah in kun kasance mu'minai wannan ke nuna maka cewa ashe taqawa da jin tsoron Allah subhanahu wata'ala yana sa mutum ya zamto baya jin ko gezau wajen ya ga cewa ya taimaka wa kafirai ko ya ɗauke su a matsayin masoya jin tsoron Allah malam kenan babu yadda za a ce ƙaunan abokanan gaba da imani da taƙawa sun yi tarayya a cikin zuciyar mutum gaba ɗaya zai yiwu a'a ko dai ka zama daga cikin masu imani masu taƙawa masu kiyaye dokokin Allah ka zama tare da su ko da yaushe kaga wannan shikenan ka rabauta ko kuma ka zama daga cikin matsiyata waɗanda ke nuna ƙauna da jibintan al'amari zuwa ga kafirai ba yadda za a ce a zuciyar mutum ɗaya abubuwa guda biyu na tafiya shine abin da munafikai suke ta yi ai ittakhadhu aymanahum junnatan fasaddu an sabilillah sun riƙi rantsuwoyinsu da suke yi da Allah cewa wallahi tallahi da gaske muke yi na rantse da Allah billahi allazi la ilaha illa huwa da gaske muke yi shi sa Allah ce a ha'ula'in ladina aqsamu billahi jahda aymanihim innahum lama'akum Allah ta ce habiqat a'maluhum fa aslahu khasirin duk rantsuwar da munafiki zai yi saboda ya riga ya cakuɗa imani da kafirci Allah ta'ala ba zai taɓa karɓar aikinsa ba jama'a mun gane wannan shi yasa jama'a wallahi dole mu kiyaye Allah subhanahu wata'ala wajen gudanar da sha'aninmu na yau da gobe da kuma rayuwarmu baki ɗaya Allah ta'ala ya tsare mana imaninmu a wannan kenan jama'a don haka mu yi ƙoƙari jama'a ya zamto cewa muna riƙe al'amarin abin da ya shafi addininmu da kyau sai Allah ya ci gaba da cewa
وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزوا ولعبا ذلك بأن إنهم قوم لا يعقلون الله تعالى وإذا ناديتم إلى الصلاة إذا كوكي كرا صلى ittakhadhuha huzwan wa la'iba wadancan mutanen yahudawa da nasara da kafirai sai su dinga yi muku izgili idan an kira sallah suna nuna muku cewa to ai wannan sallar ta kuma dai ka ji wayoyin kiran sallah ake wai za an ci aje a sallah ha ha ha ha a kike ce dariya ha ana wani lauye murya ana wani laƙwaiƙwaiwa ana wani kaza da kaza idan kuka yi kiran sallah ittakhadhuha huzwan wa la'iba sai su dauke ta a matsayin abin yi wa izgili da wasa Allah ya ce zalika bi annahum qawmun la yaqilun wannan suna yin hakan ne saboda su mutane ne da ba sa taɓa hankaltar abin da yake daidai jama'a mun gane wannan ko ashe waɗannan yahuda jama'a ba su gushe ba suna yin izgili game da wannan al'amari na addinin namu jama'a an gane wannan gashi ma idan aka zo ana gudanar da wani abu na addini me suke yi me suke yi izgili kaga kiran sallah ɗaya ne daga cikin manya-manyan alamomi na addinin musulunci to duk wanda ka je yana mai kiran sallah izgili to kaga ba musulmi bane kenan to wannan ɗabi'a ce ta kafire an gane wannan ko Allah ta'ala ya samu dace sai Allah ta'ala ya ci gaba da cewa قل يا أهل الكتاب هل تنفرون منا إلا أن آمنا إلا أن آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل من قبل وأن أكثركم فاسقون Allah ta'ala ya ce qul ya ahlul kitabi kace ya kuma abota littafi yahudawa da kiristoci hal tanqimuna minna shin akwai kuna da wani abin da kuke ƙi ne tare da mu illa an amanna billahi face kadai imanin da muka yi da Allah wa ma unzila ilaina da abin da aka saukar mana wa ma unzila min qablu da abin da aka saukar gabanin wannan manzon namu wa anna aktharakum fasiquna kuma lallai mafi yawan ku fasikai ne mun gane wannan in kana so ka tambaya ka zo na kai nazari wai wai mu wani laifi muka yi wa yahudawa wannan ne da kiristocin nan to shine Allah yake baka labari ya kuma abota littafi hal tanqimuna minna wai akwai wani abu ne na kiyayya da kuke mana akwai wani dalili ne na abin ki da yake tare da mu wanda har ya kai ga za ku dinga nuna kiyayyar ku gare mu kuna shimfiɗa hannayenku ku kashe mu ku kwashe dukiyoyinmu ku yi mana abin da kuke mana na mugunta akwai wani abin da kuke ƙi ne game da mu ma'ana da za ka karaɗe kakaf wallahi babu sallace illa an amanna billahi a yanzu mun gano ai abin da kaɗai ya sa kuke mana wannan saboda mu mun yi imani ne da Allah ko kuma kun kafircewa Allah Allah ya yabe mu ya kushe ku Allah ya so mu zama mu ne nan mafi yawa ku ne mafi ya kaɗan Allah ya so mu zama mu ne yan aljanna ku yan wuta mun gane wannan ai dalilin da yasa kuke kin mu ba wani abu bane sai fa cewa mun yi imani da Allah da abin da aka saukar mana shine mene alqur'ani da abin da aka saukar kafin mu shi littafin attaura injila zabura sufi ibrahim da ma littafan da Allah ta'ala bai ambata mana sunayensu ba sai Allah ya ce wa anna aktsarakum fasiquna da kuma cewa dalili na biyu yasa kuke kin mu wa anna aktsarakum fasiqun mafi yawan ku fasikai ne kaga ashe ɗabi'an fasiki shine wa kin mai imani ko anguwa ce in ka ji ana yawan zagin mutum za ga wani gayi malam ya ɗage wandonsa ya jage mu birgi tsatsa yana koyi da wani arni in ya zuce ta baba ya ce ya ne sai ya ɗaga hannu ko ilama yana da wani suna da kiyan shi amma yanzu in kai ne ustazu kana addini saboda Allah ka adage mu saboda manzon Allah ya ce ya aji ka dingile wannan ka saboda manzo Allah ya dingile kai sai a dinga zagin ka in ka zuciya ana cewa saki wannan mana ce auke wane ne wannan hukutunce ne ya ce waye Allah ban gane shi ba oh oh oh me yasa wannan kanin nan nasa ya ce ban gane me dingila wando nake nufi ce eh shi shi shi ko mutum ya je wuce ce sau wannan naka mana sau shi mana saki wandan ka mana ya za a yi ka bari wandan ka yana sama sake shi ya ƙasa kika ji an ce mutum ai ya adige mu kamar nabin suru ba haka bane ba amma shi fa wancan gaye ne shi an kyale shi bai laifi ba saboda yana koyi da arni yanzu kai da kake koyi da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ka zama abin zargi wa mutane jama'a mun gane wannan so yana da matukar muhimmanci jama'a mu gane wannan wa anna aktharakum fasiquna mafi yawan ku fasikai ne shi yasa suke kin masu imani sannan kuma me yasa kuke kin jinin mu saboda me saboda wannan ne dalilin da yasa kuke kin mu saboda mun yi imani da Allah da abin da aka saukar mana da abin da aka saukar gabanin mu kuma cewa mafi yawan ku fasikai ne yanzu ka je ka duba a duniya ka je ka ga abin da ke faruwa a Falasɗin yanzu wannan menene total zalunci ne mutanen da ba su da makamai kun je da makamai mafi tsada mafi ƙarfi kuna yin aiki da shi a kansu kun fi su yawa kun fi su kayan aiki kun fi su komai dan inda sai rayuwan an matsa nan ma sai an ruguje an haɗe wurin an hana su zama a wannan wurin an kore su kuma an haɗa kai da kiristocin dawa da yahudawan gaba ɗaya menene laifin mutanen falastinu illa an amanu billahi kawai sun yi imani da Allah shikenan abu na biyu kuma saboda su ahalil kitabi din dama ce mafi yawan su fasikai ne amma kuma ka wani abu dalilin wannan abin da ya faru a Falastinu da yawa daga cikin turawa suna ta musulunta wannan dalilin ya sa kusan statistics ya nuna cewa daga fara yakin nan zuwa yanzu an samu mutanen da suka musulunta sama da mutane dubu ashirin da biyar a cikin turawa da sauran mutane mabambanta saboda sun tabbatar wannan addinin na gaskiya ne kuma sun tabbatar waɗannan mutanen suke da gaskiya tunda yanzu an buɗe duniya komai ana gani a da a Amurka duk rigiman da ake tsakanin Falastinawa da Yahudawan jama'a ba a taɓa junawa ba CNN ne kawai za a ɗan hasko a ce sai a ɗan ɗauko sai Hamas wani tsohon hoto sai a ce aikashin sun kai ma mutane Isra'ila hari ba sa son zaman lafiya wasu mutane ne tsagera wasu mutane ne 'yan ta'adda abin da za a ke nuna musu kenan kawai amma yanzu musamman zuwa wannan manhajin ta TikTok manhajin TikTok ta ba da gudunmawa kwarai da gaske shi yasa gwamnatin Amurka suke ta yawan tuhumar shi mai TikTok cewa ya zo ne don ya tona musu asiri ya zo ne don ya bata musu ƙasa ya ce shi ba haka bane cewa gwamnatin China ce ta turo shi ya zo ya dinga musu tonen sirili da suna da control akan mutanen ƙasarsu yanzu babu control din saboda me su da a can fa ko wannan facebook ɗin naka da kake yi to ba ka ganin abin da sauran mutane na duniya ke yaɗawa saboda me akwai iyaka abin da aka iyakance za ka iya gani saboda a kiyaye kwakwalwarka da tunaninka ya zama tunaninka bai iya zuwa wani wuri ba ka taɓa tunanin maka musulunta kuma kullum ana kawo wasu maganganu da rahotanni wanda ake ƙara cusa musu kin musuluncin a ransu an gane wannan shi ne abinda malamai ke cewa rubba darratin nafi'a ya so da yawa akan samu wata cuta ta zamto mai amfani kaga wannan dalilin ya sa mutane da yawa su musulunta akwai wata ma megan rice tana nan da wasu mutane da yawa wanda na san su a tiktok da suna kin addini yan birtaniya ne suna matuƙar kin addinin musulunci amma sanadiyar wannan yaƙin sun amsa kalmar shahada sun musulunta sun zama musulmai me yasa saboda sun ga irin zaluncin da ake wa mutane mu koma cikin alqur'ani zaka ga kalman tanqimuna minna ko naqamu minhum ta maimaitu da yawa a cikin alqur'ani mai girma munafikai Allah ya bada labari cewa وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله بس نونك إيايا قموا منيبا سيسبوا لألا تعالى ياي مسو وداتا ألا دا منزل سنباس وداتا سيسكي مسلمي كلن شوى سوء كسكن تبتوني سوء منافقين كاقا مغاني إيايا mu koma suratul buruj Allah yana ba da labarin abin da ya faru ko wa sama'i zatil buruj wal yawmil maw'ud wa shahidin wa mashhud Allah ce qutila ashabul ukhdud an tsine wa ma'abuta wannan babban rami annari zatil waqud wanda aka kawo wata wuta a bar hurawa idhum alaiha qu'ud yayin da aka tsayar da su a gaban wannan wuta wannan shugaban na maruzu ya ce duk mutanen garin rankata kaf tunda sun yi imani da Allah a hura wuta a sanya wani rami duk wanda ba zai kafirce ma Allah ba a tura shi wannan wutar haka aka yi Allah ce wahum ala ma yaf'aluna bil mu'minina shuhud kuma su masu shaidawa ne game da abin da wa mu'minai to sai Allah ya faɗi cewa ma naqamu minhum ba wani abu yasa suka tsanni musulmai ba ba wani abu yasa suka tsani muminai ba me yasa wa ma naqamu minhum illa an yu'minu billahi al-aziz al-hamid ba wani abu yasa suka tsane su ba suke nuna kiyayya a gare su ba sai dai kawai sun yi imani da Allah mabuwayi kuma godajjen sarki allazi lahu mulku samawati wal ard wallahu ala kulli shay'in shahid Allah ya ƙara baimaitawa game da fir'auna me yasa fir'auna ya azabtar da mutanensa mutanen banu isra'il da suka yi imani da Allah da annabi Musa da waɗannan masirta da suka zo aka buga muƙabala tsakanin shi da su me Allah ta'ala ya faɗa a suratul a'raf ya faɗi cewa wa ma tanqimuna minna illa an amanna bil illa an amanna bi ayati rabbina lamma ja'atna ya ce kai fir'auna da kai da mutanenka wa ma tanqimuna minna ba wani abu yasa kuka tsane mu kuke nuna mana bakar kiyayya ba illa an amanna bi ayati rabbina lamma ja'atna kawai dalilin ɗaya ne mun yi imani da ayoyin ubangijin mu yayin da suka zo mana daga ce rabbana afrigh alaina sabran wa tawaffana muslimin ya Allah ka kwararo mana haƙuri akan duk irin azaba da fir'auna zai mana kan bar wannan addini sannan Allah ka ɗauki rayukan muna musulmai ku ji abin da ya faru jama'a an gane wannan to kaga kalman shi yasa Allah ta'ala ya sifanta kansa da cewa shi zuntiqam ne yana daga cikin sunayen Allah azizun zuntiqam Allah azizu ne mabuwayi ne babu abin da ke gagaransa sannan runtiqam mai azabar kamun mai azabar ramuko duk wanda ya saba wa Allah ya kin imani da Allah to Allah sai ya masa azabar ramuko na wannan kin imanin da yayi da Allah da wannan barnar da ya aikata a bayan ƙasa sai Allah subhanahu wata'ala ya masa wannan mummunan sakamako jama'a ina fata mun fahimci wannan jama'a saboda haka abin jama'a a fili yake a fili yake Allah ka tsare mana imaninmu zaka jama'a kun ji ya qul ya ahlul kitabi kace ya kuma abota littafi hal tanqimuna minna yuwai akwai wani abu da yasa kuka tsane mu kuke kin mu ne illa an amanna billahi dalilin kawai saboda mun yi imani ne da Allah wa ma unzila ilaina da abin da ka saukar mana wa ma unzila min qablu da abin da ka saukar gabanin mu gabanin haka wa anna aktharakum fasiquna da kuma cewa mafi yawan ku fasikai ne Imam Sa'idi rahimahullah ta'ala yana cewa abin da yake cewa wa anna aktharakum fasiquna sai ce kharijuna an ta'atillah ko masu fita ne daga yin biyayya ga Allah mujtari'una ala ma'asihi kuma mutane ne masu kangarewa da tsaurin kai a kan saɓon Allah. Fa'aula lakum ayyuhal fasiƙuna a sukut, ce abin da ya fi dacewa da ku ya ku waɗannan fasikai, kuma mutane shiru falau kana aibukum wa antum salimuna min al-fisqi inda a ce ku nan kun kubuta daga fasikanci ba ku da wani aibi wa hayhata zalika wannan ku ba zai taɓa faruwa ba lakana sharru akhaffu min qadhikum fima fina ma'a fiskikum to da wannan sharrin naku ya zama ƙasa ƙasa da abin da kuke mana na cutarwa da fasikanci amma ina ba za su daina wannan aikin ba jama'a dalilin kawai da yasa suke kin mu saboda mun yi imani da Allah mun yi imani da abin da aka saukar gabanin haka sannan kuma mafi yawan su fasikai ne Allah ta'ala ka tsare mana imanin mu Allah ta'ala ci gaba da cewa قل هل ننبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت أولئك شر مكانا وأضل عن سواء السبيل وإذا جاءوكم وإذا جاءوكم قالوا آمنا وقد دخل- دخلوا بالكفر وقد دخلوا بالكفر وهم قد خرجوا به والله أعلم بما كانوا يكتمون Allahu akbar Allah ta'ala ce qul ya ahlul kitabi mana ka ce musu ya kuma abota littafi hal unabbi'ukum bi sharrin min dhalika masubatan 'inda Allah shin bana ba ku labarin sakamakon wanda yafi wannan sharri ba a wurin Allah man la'anahu Allah shine wanda Allah ya tsine mar wanda Allah ya la'anta wa ghadiba alaihi kuma Allah ya fishi a kansa wa ja'ala minhumul qiradata kuma ya mayar da wasu daga cikin su birrai wal khanazira da aladu wa abada tagut kuma suka bauta wa tagut an gane wannan ulaika sharrun makana su suka fi kowa mummunan matsayi a wurin Allah su suka fi kowa sharri na matsayi a wurin Allah wa adallu an sawa'i sabil kuma su suka fi kowa bacewa daga tafarkin shari'a wa idza ja'ukum idan suka zo muku qalu amanna zaka sun ce mun yi imani wa qad dakhalu bil kufri alhali ko da suka zo ci- wajenka sun riga sun shigo ne tare da kafircinsu a zuci wa hum qad kharaju bih alhali tuntuni haƙiƙa sun riga sun fita da shi mana sun fita daga cikin imani da wannan kafircin da suka ɓoye a cikin zukatansu Allah ce wallahu a'lamu bima yaktumun Allah masani mashi Allah shine mafi sanin abin da suke suka kasance suna ɓoyewa a cikin zukatansu wannan aya ya ku ƴan uwa Allah ta'ala yana umartan annabi Muhammad ne sallallahu alaihi wasallama cewa bana ba ku labari game da mafi sharrin sakamako ba a wurin Allah a ranar alkiyama mu da kuke mana kallon mutanen banza ko ba mu da wani abu da za mu iya taimaka muku da shi ko ba mu da wani abu da za ku iya amfana to ku ji wannan ko mabuta littafi bana ba ku labari ga wanda suka fi sharrin matsayi a wurin Allah ba su ne man la'anahu Allah wanda Allah ya tsine masa ya la'ance shi ya nesanta shi daga samun rahma Allah ya tsine bani Isra'il ko bai tsine musu ba Allah ya tsine wa Yahudawa ya tsine wa Kiristoci gaba ɗayan su kaga nan mai da martani ne a to in ka ce ne saboda na yi imani da Allah na lalace sai ka gaya mishi bana baka labarin wanda ya fi ni lalacewa ba kamar habaici ne shi ne man la'anahu Allah wanda Allah ya tsine mar albarka wa ghadiba alaihi kuma Allah ya fishi da shi ghairil maghdubi alaihim wala dhallin a gaba za mu zo mu samu Allah ta'ala ke cewa walau kanu yu'minuna billahi wan nabiyyi wa ma unzila ilayhi mattakhaduhum awliya'a walakin kathiran minhum fasiqun a'a ba wannan ba labisa ma qaddamat lahum anfusuhum an ghadiba Allahu alaihim wa fil azabihim khalidun kaga anan Allah ya nuna cewa gaba ɗayan su za su dawwama a cikin mene a cikin azaba kenan fushin Allah ya tabbata akan su mun gane wannan ko sannan waja'ala minhumul qirada sannan Allah sai ya sanya wasu daga cikin suka zama birrai biri malam akwai mutanen da ɗan banu Isra'il ne Allah ya bai da su biroyi gaba ɗayan su saboda saba Allah da suka yi za mu zo yi wannan bayanin gobe wal khanazira akwai waɗanda kuma Allah ya mayar da su aladu har ila a cikin banu Isra'il wa abada tagut kuma suka bauta wa gunki suwa masu bautan gunki wajen da aka samu to su suka fi sharri fiye da wanda ya imani da Allah ai wanda ya bauta wa gunki shi yafi kowa sharri saboda me ya kirkir ƙarya ya jingina wa Allah irin abin da ba a jingina masa subhanahu wata'ala mun gane wannan sai ce wa abada tagut kuma suka bauta wa tagut ulaika sharrun makanan waɗannan su ne mafiya sharrin matsayi a wurin Allah wa adallu an sawa'i sabil kuma su suka fi kowa bacewa ga barin ainihin wato tafarki wanda yake majalici nan zamu dakata insha Allah ta'ala idan Allah ya kai mu gobe sai mu karasa waɗannan ayoyi da izinin Allah sai mu dora ga inda muka tsaya akwai sanarwa kamar haka abu na farko shine insha Allah ta'ala daga yau tafsirin mu zai koma yamma saboda kasantuwa ana yin sallar tahajjudi kuma yau za a fara izinin Allah daren gobe za a fara kun ga ba za a gama tahajjudi ba kuma sannan a zo a ce kuma za a tafsirin safe galibi duk bacci za ga ana ta yi to a wannan lokaci muka mai da karatun ya zamto da yamma karfe hudu da rabi zuwa karfe biyar da rabi insha Allah ta'ala da muna fata yan uwa za a yi haƙuri a daure kamar yadda ake zuwa na safen a zo da yamman don a saurari ci gaban karatun da muke gabatarwa insha Allah ta'ala muna fata abin da na'am na'am game da eh eh shara'i guda ɗaya ne Allah ya kawo ya ce ka ce da su inda gaske ne kuna son Allah to ku min biyayya yin biyayya ga manzon Allah shi ke sa Allah ya so bawa ka gani duk abin da ka ji an ce manzon Allah ya yi kuma manzon Allah ya bada labari cewa Allah yana son a yi kaza baya son kaza yana son a yi kaza bai son a yi kaza in ka rike wannan kawai to Allah zai so ka ko baka sani ba Allah yana ƙaunar ka kuma wallahi sai kaga al'amuran ka gaba ɗaya sun canza amma duk wani abu da ya saba wa sunnar annabi na bid'o'i iri-iri kaji su ne maka daɗi kuma kana bin su irr to wallahi Allah yana kinka ko baka sani ba Allah yana kinka me yasa saboda duk wanda ya zo da bid'a kokarin cin gyaran sakon Allah yake yi kuma nuna komai kankanta wannan abin yi annabi Allah take bari komai kankanta shi bari anan samun yardan Allah yake ka fahimta to shi yasa kai ba wai mutum ya dinga faɗi bane kawai ko ya dinga wake-wake ina san Allah ina san manzon Allah wannan wanda da ne ce kawai dai eh kana san Allah amma kana sabon Allah baka bin manzon Allah kila man kaga ma abota addini kana jin haushin su kuma kace Allah ya soka a inna ma waliyukum Allah wa rasuluhu walladhina amanu Allah ta'ala ya datar da mu eh akwai akwai wani abu da ya faru da ƴan uwanmu a can jihar Plateau yankin Mangu jiya an ƙara samun wasu ƴan ta'adda arnan da ke rayuwa a wannan wuri sun ƙara kai wasu bayan Allah fulani haji sun kokkona gidajen sun kakkashe musu shanu da sauran abubuwa irin waɗannan muna fata Allah ta'ala ya ba su mafita Allah ya ƙara nuna wannan arna kaskanci tare da su Allah ta'ala ka maida musu da abin suka rasa na dukiyoyinsu Allah ta'ala ka tsare musu rayukansu su kuma waɗancan arna in akwai masu shiriwa Allah ka sa wannan ya zama dalilin shiryarsu in ba za su shirye ba Allah ta'ala ka dammara su baki ɗayansu ka ruguza su ka ruguza wannan aniyar tasu Allah ta'ala ka datar da mu Allah ƴan umar ke Falasɗina Allah ka ba su mafita Allah ka ba su mafita Allah ka ba su nasara akan waɗannan makiya Allah ka nuna waɗannan makiya ƙarshen su Allah muna roƙonka wannan bala'i da musiba ta rashin tsaro da muke fama da ita a wannan ƙasa ta mu Allah kai mana maganin ta Allah mun koma zuwa gare ka Allah kai ne al-azizu kai ne al-jabbaru ya Allah ka magance mana wannan matsala Allah ka datar da mu da alkhairan duniya da lahira Allah muna roƙonka marasa lafiya mu Allah ka ba su lafiya mamatan mu Allah ta'ala ka gafarta musu dukkanin bukatun mun alkhairi Allah ka biya mana a wannan wata Allah ka sanya mu cikin waɗanda ake yantawa subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin salli allahumma wa sallam wa baraka ala nabiyyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in jama'a kamar yadda muka faɗa insha Allah ta'ala za mu fara sallar tahajjudi yau karfe ɗaya zuwa karfe uku da rabi insha Allah